بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أهمة شخضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran muminai yana cewa ya kuni ba da gaskiya ijtanibu kathiran min az-zanni ku nisanci yawancin zato yawancin zato ku nisa da shi inna ba'da zanni lallai sashin zato ismun laifi ne dalilin saukan wannan aya wato ta sauka ne game da wasu mutum biyu da suka ci naman dan uwansu abin ko yadda yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'adarsa idan ya zai je yaki zai zai fita zuwa yaki ko tafiya to yakan samu mawadata guda biyu daga cikin sahabbai masu wadata sai ya haɗa su da fakiri su za su agaza mashi a cikin tafiyar shi wannan fakirin kuma shi zai musu hidima wurin in an je in an ba su masauki shi zai shirya masauki ya shirya musu abinci haka annabi ke yi to ya fita wani tafiya ya fita wani tafiya to sai ya haɗa salmanul farisi da wasu marata guda biyu da aka isa salmanul farisi isa inda aka ba su da za su kwana da waɗannan mutanen guda biyu wadatan da ya isa wurin gajiya ya kama shi sai bacci ya kwashe shi ko da su waɗannan abokan guda biyu da wannan abokan tafiyan nasu nashi guda biyu da suka zo masaukin suka cimma ya yi bacci suka tashe shi ina abinci da dama haka al'adan tafiya take ya ce wallahi bacci yarin jaye ne ban samu na shirya abinci ba sai suka ce to je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mashi ba mu da abinci in akwai abinci a bamu sai manzo Allah ya tafi da ya tafi wurin manzo Allah ya isar da sako sai manzo Allah ce to je wurin Usama ibn Zaid idan akwai wani abinci sai ya ba ku Usama ibn Zaid nan shine wato mai kula da sito din manzo Allah duk abin da ya shafi abinci na yaƙi da na gida shi ke kula da shi shine khazin so kifa kenan ko shi ne surkewa na manzo Allah da ce toje da ya je kuma wurin Usaifu bin Zaidin sai ce wallahi babu wani abinci da ya rage ba wani abinci da ya rage shikenan Salman Farisi ya koma ya gaya masu waɗannan abokan da aka haɗa su da shi yace na je manzo Allah ya ce ba abinci a je wurin ya je wurin ainihin Usama ibn Zaidan in akwai abinci ya bayar ya ce babu to me suka ce bayan wannan isa da sako suka sai ce suka ce a'a lakin bakhila ya dai hana da ni ko gane ba ya ya dai hana ni amma a ce an rasa wani abu a wurin annabi ya dai hana dai ikin sai suka ce to je wurin wasu ya nuna musu wasu wasu wasu gungu na jama'a na sahabbai je wurin su can ko a samu wani abu shi ma ya tashi ya tafi wurin suka ce wallahi ba wani abinci da ya rage to bayan ya faɗa musu haka sai su waɗannan mutanen guda biyu suka ce lau ba asnaka ila bi'ri sahamata la ghara ma'uha ai ko kai kongare mutum akwai rashin arziki ai ko da rijiya na wurin kaza ne muka tura shi ya dai wani zai ce mata kafe ne kaga sun yi da Usama sun yi wa Salman Farisi na sun ci namansa wannan da sun ambaci wata rijiya ce wata kullum ana samun ruwa ga ita wannan mutumin ko da zuciya rijiya kaza muka ce je ne zai dawo na ce mana rijiyar ta kahe shikenan wannan bai musu ba sai suka fita daga masaukin da aka yi musu suna bibiya suna bincike wai rashin abincin nan da aka ce babu shi a wurin usama ce babu shi da gaske ne tajassasa ne suna bibiya suna bincike har suka iso wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su dai gane wani abu ba suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu mali ara hadratan lahmi fi afwahikum ya nake ganin alamun jini-jini na nama a bakinku manzala ke ce musu nama kasan yana ɗan yana da jini-jini ya nake ganin alamun jini-jini na nama a bakinku ya suka ce wallahi ya rasulallahi mata na wanna yauman yaumana haza lahama mu yau wallahi ba mu gana wa lima mu ci shi ita zalamtu ma bi akali lahami salmana wa usamata ai yau kun zalunci kanku ne ta hanyar cin naman salman al-farisi da usama shine fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka na fada an fahimta saboda haka shine kan haka Allah saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu tanibu katamina dhanni min adh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wala ya ga tabba a dukkan ba'adan kada sashen ku ya ci naman sashi Allah na kwatsan mu yana kwatsan sahabbai kar a ci naman yan uwa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma hiya al-ghiba annabi ce zikiruka akhaka bima yakrahu shine ka faɗi abin da dan uwanka baya in yazo a kunne shi ba zai ji dadi ba ko ba ka yi faɗi a gabansa wannan shi ake ce magi ake ce magi ba ina ta an fahimta to da ka ai nisa da cin naman yan uwa haramun ne ko da mutum yana da wannan illan ka zauna kana faɗa to ka ci namansa in ko bai da shi ka mishi yanke wala ga tabba dukum ba'dan kada sashin ku ya ci naman sashin yan uwa sashi shi yasa da wannan tafsiri na nasawi ya ce a wa'alam ilam annal gibata salasatu aujuhin fi kitabillahi ta'ala sawi na faɗa ka sani cewa wato giba yana da huska uku ne a cikin littafin Allah shi na alƙurani algibatu cin naman ɗan'uwa wal ifku da ƙarya wal buhtan da kiran ƙarya duk nan giba ne duka suna ƙarƙashin giba duka baki ɗaya su uku ɗin nan algibatu wal ifku wal buhtan kowane kuma ya yi mana tafsilin su yace fa ammal gibatu fa hiya an taqula fi akhika ma huwa fihi abinda ake ce ma giba shine ka faɗi abin da ɗan uwanka ke tare da shi ka faɗa to halin shi ne ƙila makaryaci ne kace ai wani makaryaci ne ko ko ya saba ya saba taba kayan mutane kace ai wani barawo ne ko wani kaza mai girman kai ne kuma yana tare da wannan kaza to wannan giba kenan shine ka faɗa abinda zai tare da uwanka to ana kiran shi jiba halin shi ne ka faɗa to jiba ake kiransa wa ammal buhtanu wa ammal ifku shi ko kiran ƙarya fa huwa an taqula fihi ma balaka ma balaka anhu labarin da ka samu na dan uwanka an ce barawo ne ka labari ka ji ba kai ba ka ji ba ne ba ka gani ba ne labari ne ka ji ana faɗi wannan da hali kaza yana hali kaza yana da hali kaza sai ka je ka je gaba na sai ka faɗi
na'am ba tare da ka tabbatar da eh to ya zama buta ya zama ifku na'am an gane ba hu an taqula fihi ma balaka anhu abu ne ka ji labarin wannan yana da hali kaza yana da hali kaza yana da hali kaza kai baka gani ba kana gusawa gaba sai kaje kana faɗa ina da an gani so wannan ana kiran shi ifko na tunda baka ba gani ba kai kawai ka ji ne kai kuma kana Allah Allah ka je irin tsoron da zaka faɗa ga mutane shi ma haramun ne wa amal butanu fa huwa an taqula fihi ma laysa fihi shine ka faɗa ma ɗan uwanka abin da bai da shi bai tare da shi ka ce ɓarawo ne a halin bai taɓa sata ba mai mata ne bai taɓa zina ba marowaci ne ko ba halin shi ba ne to duka waɗannan haramun ne a yi nesa da su to wani hanya ne za a bi waɗannan duka ba irai ne fa duka uku ɗin nan manyan laifuka ne algibatu wal ifku wal wal buhtan duka manyan zunubai ne to wai wani hanya ne za a bi mutum ya samu ya kukuta daga wannan laifin Allah ya yahe mashi wannan laifin to malamai ne suka suka shi biyu wasu suka ce a ya kafi ya kafi at-taubatu bainahu wa bainallah tuba tsakanin da Allah ya yi ya wadatar da shi in ya ce Allah na tuba abu da na gaya ma wani sabuwa gane na ce ni wani kaza na da kaza da kaza Allah ka yahe mini shikenan na'am wasu ka ce a a sai ka je ka samu wanda ka mashi wannan ka aibantan nan ka nemi ka ce wani kaza eh a lokaci kaza a wuri kaza na ce kai barawo ne kai maruwaci ne kai mai girman kai ne dan Allah ka yahe mu in ya haifa maka shiken in bai haifa kuma shiken na lahira da bi ka bashi to wannan dai a takaice amma maganan karshen ga shine hirin jaye sai hoya yahe to ba kawai tsakanin ka da Allah bai ba shi shine magana mafi inganci tunda haƙƙi ne tsakaninka da ɗan adam ba haƙƙin tsakaninka da Allah ba to kaga ko yana da wahala ba dan karam ba da haka ai hatta na gashi mallan Allah ji kan mallan zakari yakan ce gumi da dadi yake eh dan yanzu da tashi ce ai fatiha salal fatiha Allah shi yayi mana inda ai wani hira haka to dauko zazzaga da faɗin mugun halayen mutum daɗi daɗi gari shi sai ga lokacin kai kana jin daɗi kai ko da naka ne ake maka haka ba za ka ji daɗi ba da ka a yi nisa da waɗannan duka guda uku ɗin nan giba ka ambaci dan uwanka da abin da eh, yake tare da shi na aibi ko kuma a kai kaji ne an cewa na da aibi kaza ka je gaba kana bada labari ko kuma a bai da wannan aibin ka aibata shi da wani aibi da wannan aibin duka haramun ne ai nisa da su Mm. Mm.
sai kuma kana da wani mutum wanda yake mutum ne kamar ɗauki wanka ne sai kuma ya tare ya jawo shi a jikin shi Mm.
a kan ko sana'a ko abin zai shi cikin mutane sai kuma ka fasa ya kamata ya kyale shi ta fasa ma wannan mutum ne sai ya fice shi Ito in dai in dai abin ishtihara ba kai kai dai ne ka san da wannan illan ba idan ya shahara yana cutar da mutane daya biyu uku hudu fiye da mutum hudu sun san da wannan kuma al'adan shi da wanda zai hada kula da shi sai ya cutar da shi kai kuma kana tare kana yi masa sadakar da shi to wannan fa yana da hali ka za hada kula da shi kai kuma kai don Allah ba kai don bata shi ba kai don Allah ba don bata shi ba don kubutar da wannan daga sharrinsa in kai haka babu laifi
Allah ya ba dukkan.
Allah ya gyara zukatan mu Amin.
ayu hibbu ahadukum an yakul lahma ahihi maitan shin yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman dan uwansa mayitan yana mai yana matacce fakari fakari to muhum ko Na'am.
sai ku- kuka kuka kyamaci haka Mm.
to tunda ba ku iya cin naman sa bayan ya mutu to yana rayuwa ku ci naman sa ku ci ku ci naman sa fakari to muhum Mm.
abin ya sa ma ku ora Fakari.
babu ta iba kenan Na'am.
yayi fakarishtu mun sai ku kyamaci haka Mm.
to tunda ba ku iya cin naman sa yana mace to haka nan ku kyamaci cin naman sa yana raye Na'am.
shine ka zauna kana ta ba- kana faɗin miyagun halayen dan uwanka ko da halin shi ne haramun ne
Wattakullah.
taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah tawwabu mai karban tuba ne ga wanda ya tuba Mm.
rahimu mai jin kai ne ga mu'minai ga wanda suka tuba Na'am.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
ya ayyuhan nasu Mm.
wannan aya kuma za ta kwace mu ta mana tsawa gaban alfahari da dangantaka Na'am.
ne dan wane ne jikan wane ko dan gidan wane ko kabila kaza shine za a kwace mu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu mun halicce ku ne min dakarin wa unta daga namiji da mace yana nufin adamu alayhi salam da hawa Na'am.
to na me wani tuna nuna alfahari tuna tushe ɗaya ne Na'am.
eh waja'alnakum sai muka san shu'uban dangi dangi dangi waqaba da kabilu aka muka shirya a wurin rayuwar naku da wurin tafiyan yanayin halittan ku an ce a a a ibnu abbasin ya ce ranan fatuhu makkata an da aka ci makka shekara ta takwas ko Mm.
manzara sarasala ya hori bilal ya a- ya hau saman ka'aba ya kira sallah saboda rana ne ranar na musulunci saboda annabi ya shiga wannan makka da mutum dubu goma bancin mutanen madina dubu biyu da suka ɗan mutanen ke- kewayen makka musulmai Na'am.
nan madina kawai mutum dubu goma ya shiga da su a makka bancin wanda ke kewayen mutum dubu biyu Mm.
kan dubu sha biyu kenan Mm.
suka shiga makka fatu makka wannan ne ranar ranar sai na manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal ya hauka saman kaaba Na'am.
ya kiran sallah sai ko ya hawo kira sallah to shikenan za ku ji wasu manyan kafirai katti masu ji da kansu cikin ƙwarai shawa ɗaya daga cin sai ya ce shine itabun usaidin bin abil faidi sai fa- ab- bayan bilal ya gama kiran sallan ga wannan abin da ya faɗa shi wannan kafirin yace alhamdulillahi alladhi qabada abi qabla ah, hatta la yara hadha al-yawm yace wa shi ya gode ma Allah da Allah ya karɓi rayuwar baban shi da bai gonga rana ba Shi abin da ya faɗa kenan wa qala al-harsu ibn hisham shi ma harsu ibn hisham sai yace ma wajada muhammadun gaira hadhal ghurab al-aswad mu'addina wai shi muhammadu ya rasa wanda zai sa ya kira mai sallah sai wannan bakin hankaka A can baki shi wato wai shine bilal yake nufi ba shine bakin hankaka wa qala sahal ibn amr shi kuma sahal ibn amr yace wa in yuridillahu shay'an yagiruhu ya ce ai yugayyirhu in Allah ya nufi abu ya nufi yin aukuwan wani abu zai zo canza shi ai yana ganin wai duk wannan kiran sallan ba shi ba ne sun dai samu sa'a wanga rana ne amma za su wuce yayi shi abin da ya faɗa kenan wai ba na take ba kiran sallan da samun wani ga ranan ai za ta zo ta juya ta dawo wurinmu yake faɗa fa wa qala abu sufyan anna la naqulu shay'an akhafu an yukhbirahu rabbus samawati yace to ni dai ba zan ce komai ba duk gudun in faɗa ko a zuciya ne ya Allah ubangijin sama ko ya bashi labari yace ni ba zan faɗi komai ba su abu sufyan da abin da ya faɗa kenan sarkin maka kenan lokacin eh kuma ai ya zo ya musulunta ai a wannan fato maka ta rasu sai musulunta shi Abu Sufyan nace ne ba zan faɗi komai ba na san halin ubangijin san manga zai bashi labari ko a zuciya na faɗa ba zan ci faɗi komai ba fata jibrilu wa akhbarahu bima qalu ashe wannan ma sun faɗa ne fi ma bainahu ba a gaban annabin mu suka faɗi wannan tsakaninsu ne can suka yi gurum can suka ja baya tun da ka sama da za a yi fatuwa makata din yana da cikin alkawarin da suka yi cewa in in in muhammadu ya zo wani shekara to za mu yi ta kwamu da kwakwata mu ban makka mu mashi da shi da mutanen shi to can suka yi abinsa fa ba wai a taron cikin taron ba ne don sun fita da suka ban manzala makka din so kuma duwatsu suka haye suna kallon manzala kwana uku suka bar mashi gari to wannan lokacin ma da suka zo suka zo suna dawafi sai suka tattaso tsaye suna kallon ji sunan duk cin yunwa ya cinye su ko ta ya ba su iya yi suna gaya wa sabbin sun bi dawafi da shi na nabi ke cin aruhumul quwwata kuna kuna da karfi dalilin sassaka din nan kenan in ka je zaka yi sassaka tafiya uku din nan hudun sai kai tafiya dalilin kaga dalili ya wuce amma aiki na nan sai ya gaba shine jibril ya zo ya ba shi ya ba shi labari da abin da suka faɗa fada ahum wasu alahum amma qalu sai annabi ya kira su ya ji to Allah ya gaya mini ga abun da kuka tattauna tsakaninku kai ka ce kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza ka ce kaza fa aqarru suka ce gaskiya ne wallahi mun faɗa wallahi mun faɗa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata wannan sai Allah ya saukar da wannan aya zajaran lahum an at-tafahur bil ansabi dan tsawa gare su gabarin tsayawa ana alfahari da dangantaka dan kada tsaya ana alfahari da yawan dukiya kada tsaya ana alfahari da yawan ƴaƴa sai Allah ya saukar da wannan aya to haka nan har gobe hajji bi haka yake tsakanin musulmi da musulmi babu alfahari ka ce na hika dangantaka mai tsarki na hika dangantaka mai girma na fi ka yawan na fi ka yawan dukiya na fi ka yawan yaya na fi ka yawan jama'a duk ba abin jahiliya ne wannan ba kai Allah ne wurin Allah- kowa ba wurin Allah ya baka haka kai mai dangantakan ko mai kudin ko mai yaya a ganin dama Allah ne ya baka don a yi tsawa a daina wa juna alfahari da yawan dukiya da yawan daga- da girman dangantaka shi yasa wani malamin ke cewa arba'atu mulikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wa jaddi abu hudu suna halaka mutum ana ni din nan liman kenan ko ni nan Allah ramma akramaka ni za a gwada min wani abin qur'ani ni din nan na'am
mulikatun lil abdi la hawla wala quwwata kama na ni mai kuɗi kaza ko gama na ni gwamna ko kama na ni mm, Allah ya ƙara Allah ƙara jan kwana kama ni na za a yi gaya maka za ko yi maka za ana wani hannu muke ne kana dangantaka da iyaye danka da baba na liman ne kaka na liman ne kaka na malam ne ko kaka na mai kuɗi ne ni ne za a yi mu haka ya'ya kenan ake magana zai dinga takama da mumu ne za takama da gidansu masu kuɗi ne masu mulki ne masu ƙarfi ne masu jama'a ne mulkatul abdi wana ana wani hannu wa'abi babana wane ne wajaddi da kakana kakana wane to wannan abubuwa guda hudu duk wanda ke waiwayen su to ko wurin himmatuwa wurin ma'azama na kwarai ba a zama na kwarai ba sannan kowa ba za ka shi daraja ba arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wajhi sai nisa komin girman ka a wurin mulki a wurin kuɗi a wurin yaya a wurin almajirai a- a wurin murida da wurin muridai kar ya sa ka dinga waiwayen shi ina koyon wannan matsayin to kullun za ka rena mutane ne duk wanda ba bai kai ka ba ko bai ci ubanka ba ba za a girmama shi ba saboda haka wannan ya shafi ƴaƴan malamai ya shafi ƴaƴan shehannai ya shafi ƴaƴan masu mulki ya shafi ƴaƴan masu kuɗi ha saboda haka eh, sai a kiyaye kwarai da gaske da haka lita'arafu shi Allah ya halicce ku ne daga Adamu da Hawwa'u sannan ya sa ku dangi dangi sannan ya sa ku kabila kabila dangi kowa san a bahaushe dangi To daga daga daga dangi ne aka samu kabila nan kaga mu nan duka asalin an koma sai a ce bani Musa na'am ko na'am bani Musa ne nan mun yanzu mun isa mu kai- mu kai ga kabila gaskiya saboda yawan mu yawa gaskiya ne saboda shu kabila ta haifu ne daga shu'ub ma'ana kalmar daga sha'abu ne reshe wani ya haifi wani wani ya haifi wani ya hana ya haifi wani wani ya haifi wani daga nan sai a samu kuma tsakanin sai a samu kan kabila Allah ya ce to mu ne muka halice ku daga mutum daga namiji da mace sannan muka sa ku muka sa ku dangi dangi muka sa ku dangi dangi kuma sa ku kabila kabila li ta'arafu don ku san juna ku san dangantakan ku ba don alfahari ba ni in san motar dan uwana ne wuri kaza ta wuri kaza ta wuri kaza kai ka san wani dan uwanka ne ta wuri kaza kaza ka san cewa wani kaza shine ubanka dalilin zuwanka duniya wani kaza wayan ubanka ne kanin ubanka ne da ta'arafu dan ku san dangantakan junanku kai zama kuna hawan ma junanku kuna musu renuwa ba mutuntawa amma ba don alfahari ba da ta'arafu dan ku san dangantakan junanku inji Allah
na'am kuma don kaka kyamaci ka don kuma ka san danginka ka san dangantakanka haka je ka cilla dangantakanka zuwa ga wani wuri don akwai irin wannan ya'ya irin wannan ga lokacin mutum ɗan talaka ne talaka amma saboda rashin arziki in ya je maƙe gidan wasu ya tashi inda suke da daula bai so a ci shi ɗan gidan wane ne tabbas to shege kenan Allah shege kenan suna na haska su korin canza mu kansu suna ko uban kai walki ke sa ka amince shi a ce dan gidan wani la
walki yake sawa ai ban alfahari na ce ga ubanka to akwai suna nan suna nan sun tashi gidan wasu saboda can suna da wadata su ke gidansu talak talak na irin gidanmu bai su a kira shi da gidansu sai a jin ɗan gidan wani to shegen ɗakin gaskiya
sai a kiyaye kwarai da gaske kuma ba kawai wani abin duniya inna akramakum indallahi atqakum alfahari da 'ya'ya ko da dukiya ko da mulki ba shine ba alfahari da dangantaka ba shine ba ba kuma shine tabbatar da girma ba a wurin Allah ba shi zai tabbatar da girma a wurin Allah ba Mm-mm-mm. inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku girma a wurin Allah wanda yafi ku jin tsoron Allah la fadala li arabiyyin wala bi'a ala ajamiyyin illa ila bi taqwa kamar a cikin huduban manzo Allah dai hajjatul wada'i Mm.
babu nan fifiko ga wani balarabe akan wanda ke ba balarabe ba da haka yadda ka kyamaci ubanka ko gidanku ko kyamaci yaranka in ba nije ne ka je wuri ka zama ni ma yan uwanka nufanci tabbas za ka ce wa ya ne yanzu ka tashi birni ka lalace kenan in bai rufe kake ka je kan ɗan uwanka yarbanci sai daga cikin shehanana sun ma nasu bayarbe ne in ba din tsagan gaba za ka cince ba za ka ci cewa bayarbe ba ne amma duk bayarben da ya zo duniya gidan shi yarbanci yake mashi gaban kowa to shi zai maka dara- rage maka daraja na
wawa marigayi muhammad nawa Allah ji kanshi da yaba na almajiri na bai son yin numfashi kuma yadda sauran ji kuma ina nakan ta mashi fada wata rana ya rake- da shekaran da mahaifiya na je aikin haji sai na ce to ya ce shi zai rake ta ya ya wakilce ni ya rake ta suka je kan nan mina na
To, ana ana ganin in an je za a je a dawo abin ya kai su kusan kwana uku zuwa hudu kuma haka ya je da riga guda to ka san nuhawa to eh, group din da inda su mahaifiya na take tana da ma- tana tare da nuhawa shikenan dare yayi suna ta ture shi suna ganin kyanci ne suna ta ture shi inda zan gurin kwanci suna yana ganin su kawo abinci su lashe su kyare su ki bashi sai tunan da magana na da yi sun matsa da su kaman gawan kyanci katon kawai zai zo shi gwamna nan wurin in suna ta yi da shi da- da- da- da nuhanci sai tunan da magana na ga zai sha wahala zai kwana bai ci ba sai canza musu canza musu canza musu kan yare Ah, sai ga sha ai malai aka bashi bargo aka bashi fido har da riga abincin duk da aka kawo musu da kaji ta suka ji lashewa dole
Ta ce- da yazo na ga mace ce ba ka ce baka ji ba ina dalili ai ma alfahari na ce kana jin wasu yare man ta'allama lugata qaumin amin min makarihim wanda ya koyi yaren wasu to ya kubuta daga makircin su kowane yare wannan hadisi na nuna cewa ka koye shi yana da rana amma ga mutum wai ga yaren shi yana kyaman yaren shi ko eh, ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya ga dama ne ya ya halice ka bani ya halice ni ba ba haushi ya halice wanga bayar ya halice wannan ba zaba ne wanga shi. duk a ga dama Allah ne don a gane Allah shi ke yin homi ganin dama shi ne halika ya ka bani ya yi ni ba ba haushi me ka me za ka tsiyamata kuma ko inna akramakum indallahi yatqakum lalle wanda ya fi ku girma a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron sa inna Allah lalle Allah alimin masani da halin ku khabirun masani ne da badinin ku Hmm.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم Na'am, ƙalatil a'arabu amanna, larabawan ƙauyen nan sai suka ce, larabawan ƙauye suka ce, "A- amanna ko? Mun imani da Allah, ƙul gaya musu, lam tu'minu ba ku yi imani ba. Walakin ƙulu sai dai ku ce, aslamna mun mun musulunta. Haga nan imani daban, musulunci daban walam ma yadkhulu al-iman fi qulubikum saboda imani bai shiga cikin zukatanku ba da kuke faɗa a bakin ku ko amanna a'a kun dai aslamna dai kun mika kai na na zahiri dai kun ga ana yi kuke kuma kuna yi dan wata biyan bukatar ku dalilin saukar wannan ayar akwai wasu jama'a banu ah, nin bani asad daga cikin bani asad wannan kabila sun zo sun zo madina a lokacin kuma a shekarar da suka zo a ci- a shekara ce wadda ke mai fari akwai rashin abinci da zuwansu sai suka bayanar da musulunci suka ce su ma musulmai ne amma ba a- ba- a- a baɗini ba musulmi- ba musulman ba ne ba ba su yi- ba su yi imani ba a- a za- a baɗininsu ba su yi imani ba a- a- a baɗininsu da suka zo duk kuma hanyoyin madina suka ɓata hanyoyin da kashi kasan mutumin ƙauye Hayya. suka sa kayan madina ya yi tsada ana ganin tawaga sun shigo da yawa kila an zo cin kasuwa za a samu kasuwa kashi ne ake fama da shi yanzu yan kasuwanmu lokacin da aka ga an hi- abin da aka karkata kan shi ko ana roshin kai ga an- an tsaga mashi farashi wa ka- wa kanu yaqulun sai suna faɗa wa manzo Allah suna faɗa atainaka bil afqar wal iyali ya rasul ya, ya muhammadu mun zo maka fa ga iyali ga yaya babu komai a hannunmu walam nuqatilka ko ko da mu ba mu ya- ba mu gwada yaki da kai ba kama qatalaka banu fulani kama yadda kabilan kaza ta yaƙe ka wa mu yuruna sadaka su abin da suke nufi dai abu dai ba su da sadaka abin da ya kawo su kenan a ba su sadaka wa yaquluna a'dina Muhammad to ka ba mu dai abin da ka tara ka ba mu wani a cikin abin da ka tara wa yamun nabi islam suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam gori da wai su sun musulunta ba tare da sun yaki kowa ba a yake su ba shine eh, hasilin dalilin saukan wannan aya kenan zahiri sun ce sun musulmi amma baɗi ba musulmi ba muminai ba ne abin da ya kasu a ba su sadaka haka ashe musulunci daban imani daban imani shine kudurta tun daga zuciyar mutum harshensa har gaɓoɓinsa ya bi Allah shi ake ce ma imani musulunci ko shi abu da za ka miƙa kai na zahiri wanda mutum na iya shi ba don Allah ba na ga ahi karhin ka abu a sai lokacin lokacin ni kakai saranda to su sun mika kai ne suka ce su musulmai ne haƙiƙanin ba mu'minai bane don suna neman a ba su sadaka sai suna wa annabi gorin ai su eh, su mm, sun zo mashi ne da ta daga iyali sun yi ba ba- ba su yaƙe shi ba shi ne Allah ke ke gaya mana walan ma yarfulu al-iman fi qulubikum imani bi shiga cikin katanku ba wa in tudiu Allah wa rasulahu idan kun bi Allah da manzansa ta hanyar imani tun daga zuciyanku harshenku la yalitukum min amalikum shay'a ba zai rage maku wani abu daga cikin ayyukanku ba ma'ana sakamakon ayyukan da kai na alheri duka Allah bai rage maku wani abu sai dai ma nan ninka muku lada gashi kuma ku fito ku za ku yi imani na gaskiya ba imani na baka ba shine musulunci na baka don neman a baku sadaka har kuna ma annabi gori eh kuna ma annabi gori su su- suna ce sun zo ma annabi ba su yaƙe ba su yaƙe ba su yaƙe ba su yaƙe shi ba Ah, inna Allah lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne ga mu'minai rahim mai jin kani gare su
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
innamal mu'minuna iyaka mu'minai wanda suka ce gaskiya wurin imanin su alladina amanu billahi su ne wanda suka imani da Allah tun daga zuciyarsu har halshensu har gaɓoɓinsu su ne mi- mi- eh, wato mu'minai na gaskiya kuma lam yartabu sannan ba su yi kwankwanto ba a cikin imanin nasu sannan wajahadu bi amwalihim da yaƙi ya taso suka yi yaƙi da dukiyansu nan don an mana muhimmancin dukiya aka fara bi amwalihim Allah ya ba mu kuɗi masu yawa masu albarka ya ba mu ikon taimakawa addini mu taimakawa kanmu taimaka ma yan uwa wa anfusihim suka yi yaƙi da rayukansu ka gani na aka fara dukiya sannan aka wa anfusu fi sabi a cikin hanyar ɗaukar kalmar Allah ula'ika irin waɗannan mutane humus sadiq suna masu gaskiya a cikin imaninsu ba waɗanda ke cewa ƙalu amanna ba cewa alhali ko ba san yi imani ba نعم
قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
kul gaya musu atu'allimuna Allah bidinukum kuna sanar da Allah ne da da addinin ku cewa ga ku kun kun musulunta kun yi imani Allah ne kuke gaya ma wannan ne bai sani ba to يا سنكون tunda suna gaya wa annabi kul a- a- amanna eh نعم su shine Allah ke ce musu gaya musu suna sanar da Allah ne da addini da shiga addini da da- suna sanar da Allah da addinin su ne gaya musu ya rasulullahi Sallallahu alaihi atu'allimuna Allah bi dinikum kuna sanar da Allah ne da addinin ku abinda wanda bai sani ba wa ba addinin ku kadai Allah ya sani ba ku Mm.
sani wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi إيه wannan da kuce amannan nan ya sani inda gaske ne ya sani in ba sai ba sani ya sani مم.
to sanin shi bai tsaya ga sanin addinin ku ba ko abin da ke cikin zukatan ku a a sanin ku sanin shi da komi ya kai ya san abun da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan kowane abu
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Na'am. Yamun nuna alaika an aslamu suna maka gori na cewa kai sun musulunta. In ji Rasulallah. Kul ga ya musu la tamannu alayya kakku min a, alayya islamakum. Kakku min gorin musuluntan ku. Kakku min go- gorin musuluntan ku. Kakku min gorin sa. Bal a a abin da ya kamata ku yi Allahu ya balillahu yamunnu alaikum.
مم.
ai Allah ne zai maku go- ya maku zai maku gori ko zai maku baiwa A- Allah ne yake maku yake maku gori ko kai maku baiwa an hadaku li imani ya shaida ko zuwa ga mus- zuwa ga imani ai ba annabi za ku yi gori kun musulunta ba ba ta da ya ya ku ba a'a ku gode ku Allah ne ya kamata ya maku gorin cewa ya muku baiwan kun shirya kun karbi imani مم.
in kuntum sadiqina in kuma gaskiya ne a cikin magananku مم.
na'am maimakon ku gode wa Allah inda gaske kuke yi, Allah shine ya shiryar da ku ya ba ku imani ya zauna cikin zukatan ku abin da ya kamata kenan amma ba ku ma annabi gode akan musuluntan da kuka yi ba
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله للي الله يعلم غيب السماوات والأرض duk abun da ya buya a sammai bakwai da ƙasar Allah ya san da shi ba wai kawai musuluntan ku ba ko imanin ku ba abun da Allah bai sani ba da haka ku daina yi wa annabi gorin musuluntan ku Allah ne shi ya kamata ya muku gori akan ya shiryar da ku zuwa ga imani ha da haka wal arda abin da ke cikin samai bakwai duka Allah ya san da shi wallahu Allah basirun masani ne bai ma yamu da abin da kuke aikata ko ya amma suke aikatawa ba abin da ke goya ga Allah tabaraka wa ta'ala sama da ko kaza wannan karshen wannan sura ta kenan ta suratul hujurat insha Allah sai sura ta gaba نعم سورة قاف مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
سورة القاف wannan sura ana jin sura qaf kuma ita ce sura ta hamsin daga cikin da aka yi zuwa yana sura ta hamsin mace ya tuni an zafi da makka inda wani walakar halakar samawa da al'amura al'ayata ban da ayatun sura da halakar samawa da al'amura al'ayata ban da wannan ayatun kita Madinah Madinah kita maka Madinah kota kita dia langsung al-Quran ayat dan jika nah, tidak ayo sendiri dan Rahman Rahim Allah al-Quran Quran ini Allah cinta menjadi antara dengan harap tidak ada Siyuk
نعم
kada ta abu ma kusan da ya kan fassara shi da kusurku kawai da dama daga cikin kuce kafin nan tsara da suna ya kada da tsara da kamar zuwa alkafa نعم alkali نعم
alkali su ba su nan ne wasu da haka wasu ka ce kuma ijazun lil Qur'an gagararwa ne da al- na al-Qur'an ijazu ne na al-Qur'an نعم gagawa na al-Qur'an masu tasirin sun iya magana da tsara magana da hikima to in sun iso a wurin tsara magana to su zo da sura mai irin wannan da fara da harafin guda wane mutum
shine Allah ke faɗi نعم
wasu ka ce kuma a'a shi kaf ɗin nan jabalun ne muhidun bil abdi dutse ne wanda ya kewaye duniya duk duwatsun duniya an ce rassun sa ne rassun sa ne idan Allah ya tashi girgizan ƙasa zai umarce shi shi wannan kaf ɗin jijiyar da ake so ta motsa a ko'ina ne sai ba ta umarni sai ta girgiza daga an ce an girgiza ƙasa ko ya da buɗe a mutane sun halaka
لا اله الا الله
shi ne Allah ke rantsuwa da wani ƙawa ta da amfani Ah, akwai wani magana da ibn wahabin wahabin ya rawaita yake yake cewa asharafu dhulqarnayn ala jabal qaf dhulqarnayn inna wa dhulqarnayn lam yuraf nabiyyan hadalu kuma hadan min jidali wani dhulqarnayn da cikin wanda malamin suka hilafa a kansa wasu sun ce annabi ne wasan ce waliyi ne na'am amma dai irin tafiyarsa da sulukun ma yanayin da yake tafiya kai waliyi ne ba annabi ba ne saboda abubuwan da suke nuni na kalamomi ne shi ne ne rawar la'ali da cewa wa zul qarnayn ne lam yurah nabiyyan kazalu umar hadar min jidali yace zul qarnayn ba wali ba annabi ba ne Mm.
kai nisa da jariya ga cewa shi annabi ne kazalu umar haka nan lukmanul hakim na'am hazar min jidali na'am kiyaye kai da kasan gabarin jiyayya cewa shi ma shi ma annabi shi ma wali na'am
shine subhanahu yana cewa ashrafu dhul qarnayn ala jabal al-aqil dhul qarnayn din nan ya daga cikin kuma kamar yadda shi Ibrahim ya faɗa radiyallahu anhu ya daga cikin wanda suka mallaki duniya mutum hudu gabas da gabas da yamma da ko gabas da yamma da da arewa na'am
mutum biyu musulmai Mm.
annabi Suleiman da Mm.
dhul qarnayn na'am sai sai sai bukta nasar Mm.
sai fir'aunu ya ce waɗannan su ne numuruzu kai numuruzu waɗannan su ne suka mallaki duniya gabas da yamma da kudu da arewa da biyu musulmai biyu kafirai musulmai shi ne zulkarnaini da annabi suleiman wannan su ne suka mallaki duniya gabas da yamma kudu da arewa musulmai suka yi mulkin duniya biyun kowa kafirai ne murudu da bukta na sakina shi yasa anan shehu Allah ƙara mashi da shehu bayan yana cewa shi mulki ba dole ne a cike ga musulmi ba in shehu bayan tun da har yau tun daga waɗannan kafirai ne tsantsa amma sun mallaki duniya gaba zai kuda ya ce abinda ake nema ga mulki al'adar na'am ko da kafirin zai hau in zai adalci shikenan zai ba kowa haƙƙinsa da haka shi ya ce abin da ake nema wa mulki al'adar ai kaga shi ah, buwa shi ainihin fir'auna ya daɗe yana mulki Allah ya kyale shi Allah bai Allah bai ce mashi kawai ba sai da ya taɓa ne misali islam Mm.
ya zaɓe shi sannan Allah ya zama da shi a san ko shekara ɗari hudu ya yi ko shi fir'auna a duniya
na'am so sau da haka shau bayan ce abin da ake nema a mulki al'adun ba wani da sai musulmi ba inda kafiri zai mutu zai adalci in ya ba shi mulki ba ta su mulki ba da sai musulmi Mm.
inda aka tabbatar da ko kafiri zai tsaye da haƙƙin Adalci.
kowa ya ba musulmi haƙƙinsa ya ba bangaren shi haƙƙinsa daidai wanda ba matsala innamal mulku al'adalun shi ba innamal mulku al'adun al'adalu innamal mulku al'adun al'adalu na'am adalci ka mulki abin da ake yi ma adalci ka dubi jazbul ahbari shi ya faɗi ya yi magana mutumin shi ne tsau Mm.
yana da amfani da Mm.
saboda haka wahabu ya ya fada ya ce duk karnin din nan sai da ya daka kasa an an ce sai da ya nemi hudar rana da mawadanta Kwarai da gaske. Na'am.
ya ce to sai da ya je taka wannan dutsen kafin da kawanci Da- sai zulfar ne Mm.
fara'a ta hata hu jibalan sigar da ya kalla ido karkashin wannan dutsen da yake sama shi na ƙaf sai ga wasu ƙananan duwatsu fa qala lahu ma anta da hauko sai tambayi shi dutsen da ya hau kan shi tika bai ce wane ne kai Ce, ana ƙafu ana ƙafu ni ne ƙafu sai tambaye shi fa ma hadhihi jibalu hawlaka wa'annan duwar wasu da ke gefe da kai wasu irin duwatsu ne ƙala hiya ji ƙuruƙi su ne jijiyoyi na Na'am.
rasuna wa ma madinatun illa wa fiha irqun min uruqi ba wani gari sai akwai ji saye na a cikin garin
in ji wannan kaf in ɗin ji ka haka shi za an nufi girgiza wasu mutane da an girgiza aka ba shi wannan tsarin ya girgiza sai ƙasa ta girgiza da an ce an har gidaje kaza sun sun rushe sun rushe cikin ƙasa Mm.
Allah wannan kyale mu ne ba to da shi kenan kan ƙara Allah wa alam jumuraji a cikin tafsirin mun ci tafsirin salaf mun ci tafsirin halaf Mm.
wal qur'ani mujib Allah ya rantse da wannan alqur'ani mai girma Mm.
Allah shi halas ne gare shi rantse da mahaluki amma kai ba wani mahaluki za ka rantsuwa da shi Ne mutum.
babu shi ne hikiman Allah ya rantse da wani mahaluki da shi dan ya nuna mana girman wannan halitta yasa ya rantse da shi dan nan qur'ani abu ne mai girma mu rike shi da kyau mu mai yake da shi amma ma a- ma amana kofar makasin muhammad shi ne jawabin rantsuwa din Mm.
mutanen maka ba su iman da alaihi muhammad bal ajibu a'a iyaka sun yi mamaki ne an jawo mundiru minhu wani mai gargadi daga cikin su ya zo musu shine manzo Allah yana ba su akwai tashin biyar akwai zaman kabari ko ba ai nan da ba aikin bai ba za a sha azaba tun cikin kabari kan alilahira وقال الكافرون sai kafin suka ce hada shi'un ajib kai wannan gargaɗi abin da ban ban mamaki a ce wai in an mutu a za a tashi wai kuma akwai wuta eh kai wannan tsoratarwa shi'un ajib wani abu ne mai ban mamaki duka ga maka lokaci ko na ita da haɗe zami na Ina ma kan kallahu. Amin. Mm. Wannan da kawo ba. Ba rarrabawa za a yi ba. Za a wuce nan wuri.
akan wakallahu ya tambaya na tsara kamar shekaran jiya idan sun fita tafsirin da